بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ce da ke daidai da 24 ga watan ramadan hijira na da shekara 1432 daidai da 24 ga watan august shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na 29 daga cikin jiran jiya tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke karantawa daga littafin umdatu tafsir an alhafiz min kafirin allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya mun shiga tafsirin suratul baqara muna kan tafsirin aya ta ainihin uku wadda insha Allah ta'ala muke son malam ya sake karanto mana ayoyi biyar din farko da ya karanta mana sannan sai mu ci gaba da tattaunawa insha Allah na bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون idan ba manta ba a karatuttukan da muka gabatar a baya kamar da na ishara a ɗazu muna cikin aya ta uku inda Allah madaukakin sarki aya ta biyu ko inda Allah madaukakin sarki ke cewa zalikal kitabu la raiba fihi wancan littafi wato wannan littafi na alkur'ani babu shakka a cikin shi hudan lil muttaqina shi alkur'ani shiriya ce ga ainihin masu tsoron Allah mun tattauno bayanai ɗaya bayan ɗaya har da fuskokin waƙafi da ibtida'i ina ne ya fi dacewa a tsaya ina ne da ba haka ya fi dacewa ba yanzu malam cewa yake wa yutlaqul huda wa yuradu bihi ma yuqirru ma yuqirru fil qalbi min al-iman dangane da shari'a da Allah madaukakin sarki ce hudan lil muttaqina mun dai ji cewa mai cece shari'a to ita wannan shari'a malam yana son ya nuna mana cewa a bisa karantarwa ta alqur'ani shari'a nau'i biyu ce akwai shari'a wadda Allah yake sakawa a zuci akwai kuma shari'a wadda malamai da annabawa suke amfani da wa'azi su bayyana ta sai ce to kai tsayin haka ce shari'a akan nufi abin da ke tabbata a cikin zuciya na imani wa hada la yaqdiru ala khalqihi fi qulubil ibadi illa Allah malai yace to kaga wannan babu wanda yake da ikon ya halicce shi ya saka a zukatan bayi sai Allah akwai wanda zai sa maka imani a cikin zuciyarka in ba Allah ba babu azza wa jalla qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda ka so to kaga irin wannan shiryar Allah ne kaɗai yake iya shiryawa don haka cikon aya yake cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shiryar da wanda yaso to anan wace irin shirya shine saka shirya a zuci baka isa kai ba koda annabi ne kai amma Allah madaukakin sarki shike kinsa shirya ainihin a cikin zuciya wa qala a wani wuri ku Allah cewa laysa alayka hudahum shiryar su ba ainihin a kanka take ba Allah bai wajabta maka dole dole sai ka saka musu shirya a zuci ba wa qala a wani wuri Allah ya ce man yudlilillahu fala hadiya wanda Allah ya ɓadda shi to babu mai ainihin shiryar da shi wa qala a wani wurin cewa yayi man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wa man yudlil wanda ko ya bace fa falan tajida lahu waliyan murshida ba za ka samu wani masoyin shi da zai iya shiryar da shi ba ila gairi zalika min al-ayat malam yace da ma dai waɗansu ayoyi waɗanda duk in ka tattara waɗannan ayoyin da su da makamantansu abinda suke tabbatarwa cewa gaba ɗayan al'amarin shari'a da ɗora bawa akan hanya a hannun Allah ne to ka ji ma'ana ta farko ta shari'a kenan shari'a da ma'anar me da ma'anar saka imani a zuci to wannan a hannun Allah ne kadai wa yutlaqu wa yuradu bihi bayanul haqqi wa tawdihuhu wa tawdihihi malam ya ce wani lokacin kuma aka ce shirya kai tsaye abin da ake nufi shine bayyana gaskiya da kuma yi wa gaskiya sharhi dalala alaihi da kuma nuni zuwa ga gaskiya wal irshadu ilaihi da kuma jagorancin wana ko suwana zuwa ga ita gaskiya din to wannan Allah madaukakin sarki ya ɗauka ya danka a hannun annabawa da malamai shine bayyana gaskiya annabawa aikinsu ne malamai aikinsu ne su bayyana gaskiya to amma kuma saka gaskiyar a cikin zuciya da yadda da ita fa wannan kuma a hannun Allah ne na fata an gane a nan ne malam yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai dai kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana shiryawa zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya to kaga anan annabin da Allah yake cewa a ɗazu ɗazun nan innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda ka so sai kuma gashi Allah yana ce mishi lallai kana shiryarwa to kaga in baka natsu ba anan sai ka ce a zahiri kama akwai tunka da warwara sai ka ce a a can ana magana shirya ta taufiki shirya ta gamdakatar da saka imani a zuci wannan Allah ne kadai yake iya yi anan kuma da Allah yake cewa annabi lallai shiryarwa kake wato bayyana gaskiya kake sakon da ka zo da shi gaskiya ne wa sannan kuma Allah ya ce inna ma anta munzir kai dai mai gargadi ne kadai wa li kulli qaumin had kowace al'umma kuma tana da masu shiryar da ita kaga anan wace irin shirya ce kowace al'umma take da masu yi mata masu bayyana shirya kowace al'umma Allah ya turo mutanen da za su tsaya su bayyana musu shirya wa qala ta'ala Allah ya ce a wani wuri wa amma samudu fahadainahum su kuwa samudawa sai muka ainihin shiryar da su ma'anar shiryarwa anan sai muka dora su akan hanya fastahabbu al'ama ala huda amma sai suka zaɓi ko sai suka fifita makanta akan shiryar da muka ɗora su akai to anan wacce irin shirya ce Allah madaukakin sarki ya ɗora samudawa akai shine ya turo musu da annabin Allah Salih Salihu ya zo ya yi ta ɗora su akan hanya amma su kuma sai suka zaɓi karkacewa hanya ta hanyar makancewar gaskiya makancewar gaskiya wa qala wani wuri ku Allah cewa yake wa hadainahum najdaini kuma muka shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu na alheri da na sharri to menene wa hadainahum najdaini malam yace ala tafsiri man qala al murad bihima al khair wa shar wa huwa al arjah a bisa fassarar malaman da suka ce ma'ana annajdaini alheri da sharri Allah madaukakin sarki yana cewa mun shiryar da ɗan adam mun ɗora ɗan adam akan hanyoyi guda biyu ga na alheri ga na sharri sai zaɓa menene wannan ainihin dorawar shine an aiko da annabawa sun bambance maka tsakanin sharri da alheri ya rage maka kai kuma sai ka bi to duk inda ka ji an ce malam wani na shiryarwa to abin da ake nufi yana bayanin gaskiya duk inda ka ji an ce shirya ta Allah ce abin da ake nufi saka imani da dacewa a zuci don haka kaga kenan ayoyin ba sa kare da juna hasali kowace ga irin ma'anar da take ɗauka. malam yake cewa wallahu a'lam Allah shi yafi sani wa aslu taqwa to kun ga Allah madaukakin sarki cewa yake fi hudan lil muttaqina yanzu mun ji bayani dangane da shari'a ko mecece shari'a shari'a ta kasu kashi ne duk mun ji ko to menene kuma attaqwa da Allah yake hudan lil muttaqina alqur'ani shari'a ce ga ainihin wato al muttaqina malam yace wa aslu taqwa asalin abin da ake nufi da taqwa التوقي مما يكره yin taka tsantsan da abin da daga abin da ake kyama misali a ce hanya ce an farfasa kwalba ko hanya ce an watsar da kwatani sai ka je za ka wuce da fararen tufafinka kana jin za ka saki jiki ko ina kana ɗora ƙafa ka silifanka yana kwasowa yana warɗo maka to wannan irin taka tsantsan ina ya dace ka saka kafa ka ina ne bai dace ka saka kafa ka ba ko shine asalin abin da ake nufi da takawa a larabci shine bi sannu sannu lura da taka tsantsan shine aka tambayi sayyidina ali a wani wuri cewa menene takawa sai ce misalin takawa kwalba aka farfasa ko kaya aka zubar a hanya kafa ka ba takalmi sai aka ce ka zo ka wuce a wannan hanya da aka farfasa kwalba ko ina za ka dambara kafarka a'a kaga za ka rinka lura ina ne za ka dora kafarka ina ne ba za ka dora ba to wannan shine asalin takawa to in aka dawo ma'anarta a cikin addini ma abin da ake nufi shine ka rinka sanin me za ka faɗi ka rinka sanin me za ka aikata ka rinka sanin me zuciyarka za ta kudurce kunnen ka rinka sanin me zai saurara idan ka rinka sanin cewa menene zai sa ya kalla sannan hannunka ya san ina ne zai dora me zai taba me zai buga kafarka ta san ina za ta azzakarinka ya san a wanne farji zai shiga ke kuma ki san cewa wani azzakari ne ya kamata ya shiga cikin farjinki amma in ka sakarwa bakinka duk abin da ka so ya faɗa to za ka fara rena kanka tun a nan duniya an fahimci wannan da kyau jama'a idan ka sakar wa idan ka duk abin da ya so ya kalla kunnen ka ya ji duk abin da ka so hakan nan hannunka ya taba ko ya ɗauka ko ya daki duk abin da ya so to za ka yi nadama tun a nan duniya idan ka saki azzakarinka kowane farji ya shiga haka in kika saki farjinki kowane azzakari ya zo ya shiga to za ka yi nadama don haka a cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda duk ya lamince mini bakin shi da al'aurar shi na lamince mishi aljanna matukar kana lura me bakinka ke faɗi matukar kana lura me ke shiga cikin bakinka sannan matukar kana lura da wacce mace za ka kwanta matukar kina lura wani namiji ne zai sadu da ke annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce matukar ka kula ka kiyaye abin da Allah ke so ka yi watsi da abin da Allah baya so annabi ya ce to aljanna ta tabbata gare ka a nan ne annabi yake wani saurayi cikin sahabbai nasiha da yake ce mishi hukkuffa alaika hada annabi ya zazzago harshen shi sai ya kama sai ya ce ka rike wannan to da yake yaro ne matashi ne mu'adu dan jabal har ya rasu gaba ɗayan a rayuwar shi ta shekarar shi ashirin da takwas duk malantar nan da kake ji ana cewa a ranar lahira shi ne sarkin malamai gaba ɗayan shekarun shi ashirin da takwas to abin da za ka kaddara annabi yana da rai shekara shi nawa kenan da yake shekara sha takwas ba da yake sha bakwai ga sanda annabi ya ɗora shi a jaki yake ce mishi ya mu'az ihfadillah ya mu'az a tadri ma haqqullahi ala al-ibad ko ka san haƙƙoƙin Allah akan bayi ko ka san haƙƙoƙin bayi akan Allah a wannan lokacin da yake shekara sha bakwai zuwa sha takwas ba amma ya waye gari ya zama babban malami to a lokacin saboda ƙuruciya kafin wani lokacin yaro baya iya gane wasu kalmomin da ake yi annabi ya ce mishi ka rike wannan sai ya ce ya manzan Allah to in na rike harshe na kuma ya zan yi in yi rinka yin magana sai manzan Allah yake sakilatka kai cinka baka da fahimta akwai abin da ke kifa mutane su yi tuntsira gudu-gudu ko su yi kifa ɗaya kwana da bayan ranar lahira wutar jahannama in ba bakunansu ba ma'ana abin da hadisin yake cewa akwai mutanen da in suka tashi da gaba za su shiga wuta ta gaba za a kifa su akwai mutanen da in aka tashi ta baya za a juya su a jefa su to duk mutumin da kaga ya shiga wuta ta haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa harshen shi ne ya ja mishi ka duba da kyau ka gani duk wata gaba da ke jikinka an batta a sarari kai ne kai kake suturta ta amma harshe da Allah ya sa sai saka shi a can ciki sannan ka kawo wasu ƙunsoshi da wasu karafuna in the name of haƙora haka ne ko da haka ba aka rufe shi dan dai ne dan dai in ya fito akwai matsala amma sai ya san yadda ya leƙo ya ja maka matsala ka duba da kyau ka gani ko ɗan ɗan sanda ne kama ka ko soja ko kotu ko ina harshen ka shi zai ja a maka hukunci da sassauci shi ne kuma zai ja a tsananta maka hukunci yana tare kan kace ranka ya daɗe barka da aiki ya aka ji da mu sai ka ga ya sha wata ɗamara ne na hararaka sai kuma ya ce a to mutumi na ya garin ne ko ba haka ba saboda ka yi daɗin baki amma ya ce ka yi fakin ya ce a ba ka ganin muna sauri ne ce a to shi kenan sai ce to kayan da ke mota ma sai an sauke gaba da saboda haka shi harshe in ka duba tun daga wurin talikai har wurin mahalicin talikai shi ne asalin matsalar ɗan adam hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi annabi ya ce idan gari ya waye sai ainihin gaɓoɓi hannu da ƙafa da komai sai su ce wa harshe to mu dai kai ne ja gaba an wakilta mu gaba ɗaya kai ne a gaba ka yi taka tsantsan karka ja mana saboda haka in kuka dubi baki ko harshe imma menene zai faɗi imma wace amsa zai bayar imma menene zai shigar wajen abin da zai ci daga nan ne dan adam yake hallaka kanshi saboda haka wani sahabi mai suna sa'ad ibn abi waqqas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya manzon Allah ka sa Allah ya rinka karban addu'a ta duk sanda na roki Allah sai manzon Allah yake kai kuma ka taimake ni akan wannan addu'ar da zan maka dangane da cin halal duk abin da zaka ce zama halal ne yace to duk nan da kai addu'a ran nan za ta karbi haka al'amari ya faru sa'ad ya ce sai ya kiyaye wannan doka duk abin da zai ci sai ya tabbatar cewa wannan abin ba haram bane wannan abin ba shubha bane ana nan wata ran sai aka nada shi gwamna har ya ƙare shekara hudu a mulkin shi sai mutane suka je suka haɗo sharri aka zo aka haɗa shi da sarkin mummunai umar ai sa'ad ya kasance bai iya sallah ba sallah a zahar ma a bayyane yake karatu sa'ad ya kasance bai iya ainihin wato baya zuwa yaƙi tura 'ya'yan jama'a yake ana kashe su sa'ad azzalimi ne yana satar kuɗin gwamnati da aka zuwa gaya sayid na umar sai umar ya ce to ya dawo madina da ya dawo madina sai suka yi ta nuna yauwa ai gashi nan umar ya cire shi ai gashi nan umar ya cire shi ashe umar zai kafa kwamiti ne aka zo aka kaddamar da kwamiti a madina sai aka koma can inda yake gwamna a kasar kufa da aka je ashe umar ya yi wasiya ne a tafi da shi a tasa shi gaba kowane masallaci a je nan a yi sallah a zahar can a je a yi la'asar can a je in aka miƙe a ce jama'a wannan shine gwamnan ku sa'adu dan abi wa qasim me za ku ce game da shi duk inda aka je jama'a sai su ta faɗin alkhairi sai su ta faɗin alkhairi har sai da aka je anguwar da wannan kififi na ta tashi daga masallacin da fitina ta taso sai wani mutum mai suna baban sa'ade sai ya miƙe ya ce to mu dai tun da an ce mana mu faɗi gaskiya to gaskiya mu ko za mu faɗa sa'adu azzalimi ne yana kwasar kuɗin gwamnati sa'adu bai iya sallah ba a zahar da la'asar a bayyane yake karatu sa'adu matsoraci ne baya zuwa jihadi sai dai ya tura jama'a aka ce to sa'ad me za ka faɗi sai sa'ad ya ce allahumma salasun bi salasin ya allah ya min sharri uku ni kuma zan addu'o'i guda uku ya ce ya allah wannan bawa naka idan ya tashi ne dan riya da neman a ji shi a ce yana faɗa da gwamna shi ma ya zama kaza allahumma atil umrahu ya allah ka tsawaita mishi rayuwa ya daɗe a duniya matakin farko kenan wa abin fakrahu Allah ka dawwaman mishi da talanci fatara dindindin wa arrizqu lil fitan Allah ka dora mishi jarabar san mata aka ce abin da zaka faɗa ke ne ce iya abin da zai faɗa ke shikenan tunda an je kan magana ba daga inda ta fito sai aka koma sai na Umar ya ce rabu da su a lokacin da sai na Umar ya nada shi komandan yaki suka tafi shine ya ci kasashen Farisa da sauransu kaga Umar bai bada wacce magana da aka faɗi ba ba don haka ba mutumin da aka ce yau ana tuhumar shi akan wannan jiha guda ka tura shi kuma wata nahiya gaba da a ce an tura shi north east ko north west ko north kusa a menene ne ai kaga ba zai yi ba sai ma Umar ya tura shi ana nan wannan mutumi duk sai aka wayi gari na ɗaya gashi ya daɗe a duniya sai makanta jira duk ta zazzago ta rufe ido ga ‘ya'ya kwaɗam ga bakar fatara da talauci ba shi da abin da zai ci da su sannan sai kuma mata suka watse matan shi duk suka watse yayi gari bai da mata bai da kuyanga to yana tafi a hanya ga makanta ga tsufa ga ko jagora bai da shi da ya ji muryar wata yarinya sai ya bi a guje daidai inda yake jibiri yana son ya cafke ta ya rungume ta sai mutanen madina suna ce ai sai mutanen abin nan kufa suna cewa ke kauce ga wanda addu'ar bayan Allah ta kama shi nan haka abin yake ka yi kokari ka rinka cin halal duk abin da ka roki Allah Allah zai amsa maka sa'id ibn zaid shi na ɗaya daga cikin mutane goma yan aljanna imam muslim ya rawaito hadisin shi kamar yadda hadisin sa'ad da muka kawo imam bukhari ya rawaito shi yana da makwabciya ran nan kawai sai ta sa hannu a sai ta fashe da ihu jama'a makwabta suka leƙo wancan lafiya ta ce ina lafiya wannan mutum kuna cewa malami ne gashi nan ya ɗibi fili ya ƙara da nashi daga cikin filina sai sa'idu bin zaidin ya leƙo ya ce bai Allah ban ɗauki filinki ba ta ce ka ɗiba ba na ce ni zan ɗauki filinki bayan da kunne na na ji manzon Allah na ce sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya ci filin wani daidai da ɗani guda ranar lahira za a nan naɗo tun daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai a ɗora mai a wuya a tura shi wuta yace ban ci filin ki ba ta ce ka ci ta ce faɗi idan ƙara take mini ya Allah ka ɗora mata makanta ka sa ƙabarinta a cikin gidanta haka ka tana fitowa sai ido ya ɗauke ta lalubi hanya kafin ke wata wata ta afka cikin rijiya aka kira faya brigade 'yan kwana-kwana 'yan agaji kaf suka kasa ciro ta aka ce ba yadda ba sai dai a tura ƙasa a rufe kaga addu'ar Allah ya karɓa keke da keke Allah ka ɗora mata makanta Allah ka sa kabarinta a cikin gidanta to wannan ya bakin ta yake ci kullum ka ne kake saurare hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin shi ranar alkiyama mutane sun zauna suna ganawa ko kuma yayo amarya sai ki je ki tsaya bayan windo kina jin me ake yi ya ake ciki zance ne wani ya ce da Allah bari in gana da wani sai kuma ka sa kunnen ka kana son ka ji me suke tattaunawa ranar alkiyama za a narka balma abin da ake kira takawa me za ka faɗi me za ka ci me za ka aikata menene za ka rubuta menene za ka kalla me za ka saurara hannunka in ka miƙa shi akan me zai sauka me zai buga me zai ɗauka ƙafarka ina ta taka baki ɗayan waɗannan abubuwa kula da su shi ake kira attaqwa li'anna aslaha waqwa asalin kalmar waqwa min alwiqaya daga alwiqaya wato kiyayewa kariya to yanzu kenan da Allah madaukakin sarki ke cewa dangane da alqur'ani hudan lil muttaqina alqur'ani shari'a ce ga masu taka tsantsan yake miki da taka tsantsan masu kula da shari'ar Allah ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce alladhina yu'minuna bil ghaibi na'am الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Allah madaukakin sarki ce allazina yu'minuna bil ghaibi bayan Allah masu tsoron Allah sune waɗanda suka yi imani da gaibu menene ake nufi da gaibu a wannan wuri za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala amma ita ayar abin da take tana siffanta bayan Allah na gari ne kamar yadda in ba ku manta ba a farko farkon tafsirin surar muka ce surar ta kasanta mutanen da ke zaune a Madina a lokacin da Annabi ya isa zuwa nau'uka kamar haka akwai muminai akwai munafikai akwai ahli kitabin sa'annan kuma akwai mushrikai to muminai su ne Allah yake faɗin siffofinsu a nan ka jiro daga cikin siffofin bayan Allah na gari masu tsoron Allah shine alqur'ani yana shiryar da su shine da zarar sun ji alqur'ani sai su dauka shirya ta zo gare su to daga cikin siffofin fa Allah yake allazina yu'minuna bil ghaibi sune waɗanda suka yi imani da gaibi abin da ake nufi da gaibi shine abin da ya faku daga saninka ko iliminka ko ganinka na daga cikin gaibi abin da ya koyi gare ka Allah madaukakin sarki baka taba ganin shi ba to kai imani akwai shi tun da kake a matsayinka baka taba ganin wuta ba baka taba ganin aljanna ba to kai imani akwai ta ba a taɓa yin wata alama da za ka ga cewa eh an taɓa yin wata ƙaramar alkiyama an je an dawo ba balle wannan ya sa ka kai imani da babbar da za a ce to wajibi ne kai imani da alkiyama baka taɓa ganin mala'ika ba wajibi kai imani da shi baka taɓa ganin aljanu ba wajibi kai imani da shi wannan alkur'ani da ke hannun mu baka nan lokacin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to yadda da shi yadda da gaibu ne saboda abu ne wanda yake imani ne kadai zai sa ka karba ba dan kana nan aka saukar mishi ba wannan na ɗaya daga cikin ma'anoni na ainihin gaibu malam yace an abdullahi daga sahabi abdullahi dan mas'udin qala al-imanu at-tasdiq menene imani imani shine gaskatawa وقال ابن عباس عبد الله بن عباس فشيوا يؤمنون يصدقون معنى يصدقون بالغيب كده ودن بس كي دسكتا ابن ديك ابوي وقال الزهري مال الزهري فشيوا الايمان العمل abin da ake nufi da imani shine aiki ma'ana anan shine ayyukan da kake aikatawa kamar sallah azumi zakka hajji waɗannan su ne imani domin inda su tabbata a zuciyarka ba za a gani a aikace ka aikata su ba وقال أبو جعفر الرازي الإمام أبو جعفر الرازي تيتوا أن الربيع ابن أنس بدأينه الربيع دان أنس يؤمنون شيك ربيع دان أنس يفسر تيوا يؤمنون إن يخشون أي معنى يخشون الله بالغيب waɗanda suke tsoron Allah in sun keɓe daga su sai su su san cewa to yanzu fa Allah na ganin su to waɗanda ke irin wannan tsoron ko su ne waɗanda suka yi imani da gaibi amma mutumin da zai bi Allah a idon jama'a in ya koma daga shi sai shi ya san kuma cewa Allah na ganin shi ya saba wa Allah to wannan bai yi imani da gaibi ba ina fata an gane domin gaba an a'ayunin nas ya ɓuya daga idanuwan mutane to a ga abin da yake a idan mutane shi ne zai yi a bayan idan mutane in ya tabbata haka to ya yi imani da gaibi ya yi imani da cewa in yana cikin jama'a Allah na ganin shi in ya keɓe shi kadai Allah na ganin shi don haka irin yadda yake bin doka shi kadai haka yake bin doka in ya keɓe shi da jama'a to sai ya zama kenan irin wannan ya yi imani da gaibi قال ابن جرير وغيره الإمام ابن جرير الطبري بشيد واسمع لمن تفسير تشيوا سكي والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا abin da ya fi dacewa a ce su ne an siffanta su da yadda da gaidi da baki sun yadda a ce maka ka yadda da Allah ka ce ka yadda amma ka ga mutanen annabi Musa an ba kuma ba da aka tafi da su waɗanda suka je za su tuba a madadin waɗanda suka yi bautar gunki mai suka ce wa annabi Musa arinallaha jaharatan idan kana son yadda da Allah nuna mana Allah mu gan shi gaba da gaba to kenan a lokacin da kaga Allah gaba da gaba inda zai yi ka gan shi akwai magana imani kuma ai babu domin tun da ka gan shi misali ne mutum ya ce maka ina da naira goma sai ka ce ƙarya ne in da gaske ne nuna mini sai fito da naira goma sai ka gani yanzu fa babu magana ka gaskata shi domin ɗazu da ya ce maka yana da naira goma baka ganta ba ka yarda to shi ne ka yarda shi mutumin arziki ne amma sai ka ce ba ka yarda ba sai ka gani to da ka gani yanzu abin da idan ka yi gani ne ka gaskata sai da haka ba imani da gaibi ba ne ba ka yarda shi ne gaskiya ba ne don haka musulmi ya yi imani da Allah ya faɗa da baki haka annabi ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka faɗi cewa ka yi imani da Allah to don haka malam ya ce abin da ya fi dacewa siffanta mene da imani da baki wa atiqadan sannan a zuci nan ma ya kudirce ya yi imani da abin sannan a aikace to wannan sai a ce shine mene ne na gaskiya qala sai ibnu jarir ya ce wa qad tadkhulu al-khashyatu lillah fi ma'na iman tsoron Allah ma yana shiga cikin tattariyar ma'anar imani ina fata an gane الذي هو تصديق القول بالعمل wanda shi ne gaskata maganar da ka faɗi ta hanyar aikinka abin da ka faɗa da baki sai a ga ka aikata shi to wannan yana daga cikin ainihin wato ma'anar imani da gaibu don haka dai daga ƙarshe sai malam ya ce wal imanu kalimatun jami'a shi imani kalma ce wadda ta tattaro min iqrari billah ka tabbatar da cewa akwai Allah tun daga baki har zuci wa kutubihi ka yadda da littafan Allah ka tabbatar da su wa rusulihi da littafan Allah wa tas- wa rusulihi da manzannin Allah duka yadda da su wa tasdiqul iqrari sannan kuma bayan ka faɗa da baki ka tabbatar to sai a ga a aikace kuma ka tabbatar bil fi'li a aikace to sai a ce wannan yana da imani da abin da ya faɗa wato ya yarda da abin da ya faɗa bayan da ibnu kasir ya kawo waɗannan maganganu daga malam ibnu jariri sai ya ce qultu ni ko isma'il ibnu kasir sai na ce amma imani fil lugha amma imani a cikin harshen larabci fa yutlaqu ala tasdiq al mahab tsantsar gaskatawa a larabci shi ake kira imani tsantsar gaskatawa mutum ya zai faɗi magana sai ka ce gaskiya ne to sai a ce kayi imani da shi ko kayi imani da abin da ya faɗi amma in ya faɗi magana ka ce an yaya ne to to amma tun da dai ka faɗa shi kenan to wannan ba imani bane a cikin harshen larabci ko kun fahimta baka da yaƙini to yaƙini yana zuwa ne sakamakon imani sai malam yake cewa wa qad yusta'malu fil qur'an akan yi amfani da wannan kalma a cikin alqur'ani so da dama zaka ga kalmar imani a cikin alqur'ani me take nufi tsantsar gaskatawa ma'anar ta ta take nufi ma'ana akwai wurare da dama an kaga kalmar imani a qur'ani ba wai ta zo ne da nufin imani da Allah ko imani da manzannin Allah ko imani da littafan Allah ba ta zo ne da ma'anar yadda gaskatawa da kaza don ta iya yiwa wata magana ce ake yi bata shafi imani da Allah ba bata shafi imani da annabawa ba amma sai ka ji an yi amfani da kalmar imani din menene misalin wannan malam ya ce wal muradu bihi zalika abinda ake nufi da wannan kalmar sai zama ana nufin ma'anar larabci ne kawai ta imani كما قال تعالى كما يبدا الله يجي يؤمن بالله من ظن الله ياي ايماني ده الله ما yake nufi da imani da Allah anan yadda da Allah manzon Allah ya yadda da Allah wa yu'minu lil mu'minina sannan manzon Allah kuma ya yadda da mu'minai ya yadda da Allah kuma ya yadda da mu'minai kaga anan ba aslul imani ake nufi na cewa imani akwai Allah ba ya yadda da Allah cewa ya amince da Allah sannan ya amince da muminai kenan a ƙarƙashin wannan magana za ka iya ganin abokinka ka ce wa na kasan na yi imani da kai me kake nufi da imani a nan yadda na yadda da kai ba imani ake nufin irin imani da cewa shi Allah bane ko shi manzo bane a'a yadda ake nufi wa kama qala ikhwatu yusufa li abihi li abihi haka nan yan uwan annabi yusuf da suka dauki annabi yusuf suka tafi suka batar da shi da suka dawo ga abin da suka ce wa babansu وما أنت بمؤمن لنا من سن بذاك يبدد موبا ولو كنا صادقين كودا مو ما سجسكيا ne balle ma makaryata ne eh don maganar lazimin ta kenan to amma abin da muke so a fahimta a nan shine wa ma anta bi mu'minin lana ba za ka yi imani da mu ba shine ba za ka yarda da mu ba ko da muna da gaskiya balle ma ba ita muke da ita ba وكذلك استعمل هكذا كما أن أمفاني دا كلمة إيمان مقرونا مع الأعمال أن جامع تارد أيوكا كقوله كما يدى الله يكيشوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدي فوقا دا سكي إيماني سكي أيوكا نجري فكذا أنمي أكي نفي دا إيماني waɗanda suka gaskata da duk abin da musulunci ya zo da shi sa'an nan kuma suka yi ayyuka na gari a nan ma kalmar imani abin da ake nufi da ita gaskatawa yadda amincewa duk abin da aka ce maka ka yadda kuma duk abin da aka ce aikata sai ka aikata to shi ne sai wannan yabo ya tabbata gare ka fa amma idan tu'mila mutlaqan yace amma in ka ga kalmar imani an yi amfani da ita kai tsaye a cikin alqur'ani yace to fal imani ko fal imani shar'i al matlub لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا imani wanda shari'a ta yadda da shi wanda ake neman kowane musulmi ya zo da shi ko sai in ka kudurta abu kuma sai ka faɗi da baki kuma sai ka aikata da gaɓoɓi saboda haka dole a matsayinka na musulmi sai an taɓa samun wata rana da ka faɗi la ilaha illallah in ba haka ba tun da kake kafirci har ran da ka mutu kana da'awar cewa kai musulmi ne amma ba ka taɓa furtawa da baki la ilaha illallah ba musuluncin ka bai ba sannan sai ka kudurce a zuci in ka faɗi la ilaha illallah sai kuma zuciyarka ta kudurce da gaske Allah guda ɗaya ne kuma shi ya kamata a bautawa in ba haka ba har yanzu kai kafiri ne munafukai me yasa Allah ya kafirta su suna faɗin la ilaha illallah suna sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuciyarsu ba ta yarda cewa Allah ne ya aiko shi ba a maƙayyaci suke kallon shi da zuci amma a baki fa faɗi suke da baki wa in yaqulu tasma' li qawli haka Allah yake in har za su magana ba ka saurari magana suna da zalaqatul lisan sun iya magana amma a zuci fa wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah da kanshi ya ce da ƙarya suke duk abin da suke faɗi da baki ne saboda haka imani sai ka faɗa sai ka kudurce sai ka aikata sannan ya tabbata cewa kana da imani a cikin shari'a na fata an gane don haka mutanen da suke da'awar cewa su musulmi ne amma sai ka same shi baya sallah nan taba yi zai ce a yo ai abin ba wai sallar ba ce wani lokacin sai ka ji ya ce yo ka sani ku da kuke sallar ma ko mun fi ku daraja mu a wurin Allah a ina tsakani da Allah wacce gwamnati ce za ta ɗauke ka aiki baka taɓa zuwa ba bayan wata shida sai kuma ka zo kana bugun kirji ga wanda ke zuwa aiki ka ce yanzu haka ma gwamnatin ta fi sanin mu fiye da ku a matsayin ma'aikata amma mai ka taɓa zuwa da wata shida saboda haka imani in ka faɗa sai ka ƙudurce sannan kuma sai ka aikata a aikace na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ya ce haka za ba haɗa ilaihi aksarul a'imma wannan fassarar da ka ji mun yi haka mafi yawancin limaman musulunci suka tafi a kai cewa imani da baki ake faɗi a kudurce da zuci a aikata da gaɓoɓi don haka kaga sallah ma imani ce zakka imani ce azumi imani ne to faɗin kalmar la ilaha illallah ma imani ne to yadda da Allah a zuci ma imani ne shi yasa idan ka karanta sahihul bukhari zaka ga imam bukhari ya kulla wani babu da ya kira shi kitabul imani kitabul imani a nan bukhari yana nufin maganga ayyuka na imani sai ka ji ya ce zakka tana daga cikin aikin imani ka ga wata kazanta ko wata kwalba ko wani abu da zai cutar akan hanya ka cire sai ce maka wannan ma aikin imani ne to don haka imani abu ne da ake faɗin shi a ƙudurce shi sa'annan kuma a aikata sai malam ya ce bal qad hakahu shafi'i wa ahmad wa abu ubaid wa ghayr wahid ijma'an imam shafi'i da ahmad bin hanbali da abu ubaidin alkasim dan sallamin ma sun ce duk malaman musulunci ma sun haɗu akan wannan magana ba wai mafi yawanci ba a duka malaman musulunci sun ce musuluncin ka ba zai yi ba sai ka faɗa da baki sai ka kudurce a zuci kuma sai ka aikata da gaɓoɓi malam yake cewa annal imana qaulun wa amalun imani faɗin shi ake da baki kuma a aikata shi da gaɓoɓi yazidu wa yanqusu kuma imani yana karuwa da karuwar ayyukan alheri kamar yadda imani yake raguwa da ainihin raguwar ayyuka na alheri ko kuma ta hanyar aikata ayyukan sharri yanzu in ka dubi watan azumi wata ne na ibadar Allah tun daga safiya har magariba tun daga magariba har wata safiyar to a wannan lokacin za ga imani na karuwa ga mu'minai kai kanka ka auna ka gani sai ka ga ka fi jin karfin imani a lokacin inda ba a tafsiri sai ka ga ana yi inda ba a sallar tarawih sai ga ana yi inda ba a tahajjud sai ga mutanen da ba ka tsammanin ka gansu a wurin karatu ko wa'azi ko wurin sallah sai ka gansu a wurin to a lokacin imani ya karu saboda ne karuwar ayyukan alkhairi to idan waɗannan ayyuka kuma aka koma aka shantake sai imani ya sace ainihin raguwa to malaman musulunci duk sun haɗu akan haka وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث ما لم يتشي مدندني سنجي دواء دقا معلمي كما يبدو كحديثي دواء كما سكزو دقا النبي صلى الله عليه وسلم cewa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa kuma imani aiki ne ƙudurcewa ce kuma faɗi da baki ne wa minhum man fassarahu bil khashya to daga cikin malamai akwai waɗanda ke fassara kuma imani da tsoron Allah bi qaulihi ta'ala saboda maganar Allah da yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye a fake to anan kuma kaga sun fassara imani da me da tsoron Allah a ɓoye ma'ana da Allah yake cewa Allah zina yi umunina bil ghaibi sai su ce ma'anar abin da ake nufi shine wannan ayar innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wato ina son ku gane ma'anoni guda biyu kenan ma'anar farko ita ce yadda da abubuwan da baka gani ba amma musulunci ya gani ya faɗa to wannan imani ne da gaibi fassara ta biyu ita ce tsoron Allah a ɓoye wannan imani ne da gaibi ina son ku nutsu da kyau za ku iya gane akwai bambanci yadda da aljanna da wuta yadda da aljanu da mala'iku yadda da Allah da annabawa yadda da tashin alkiyama yadda da azabar kadari yadda da ni'imar kadari yadda da tashin alkiyama yadda da tayar da matattu waɗannan abubuwan imani ne da gaibi don baka taɓa gani ba ko kun fahimta jama'a sannan kuma na daga cikin fassarar da wasu malamai suka yi wa ayar shi ne ne yadda da Allah ta hanyar jin tsoron shi a ɓoye shi ma imani ne da gaibi wa qaulihi haka kuma saboda maganar Allah madaukakin sarki da yace man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munim wanda duk ya ji tsoron Allah mai rahama a ɓoye ranar alkiyama kuma ya zo da zuciya wadda ke komawa ga Allah to wannan mutum shi ne zai shiga aljanna kaga anan imani da Allah bil ghaibi imani jin tsoron Allah mai rahama a ɓoye ko kun fahimta jama'a saboda daga cikin bayan Allah akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai ba wanda nake jiye muku tsoro sai wanda a cikin jama'a zai zama yana da tsoron Allah amma in ya koma gefe guda shi kadai zai yi fata-fata da dokar Allah annabi ya ce ba wanda nake ji muku tsoro irin wannan wato wannan munafiki ne wannan mayaudari ne idan ya zo zai sallah a cikin jama'a ka zo ka ga yadda zai kane ka zo ka ga yadda yake kira'a ka zo ka ga irin surorin da yake ja amma idan sallah ta samu kanta a hannun shi shi kadai to haka zai facaccaka ta kawai ya sauri ya tashi to wannan nau'i ne na munafunci baya jin tsoron Allah ko misƙala zarratin domin can da yake yin kyakkyawar sallah a cikin jama'a in ya keɓe daga shi sai Allah baya yi ya nuna cewa can ɗin ba Allah yake jin tsoro da mutane yake jin tsoro ko kun fahimta to nuna na gaske mai kyakkyawan imani da aƙida ta gari da aiki na gari shine da cikin jama'a da kaɗaituwa ba sa canza mai duk abin da ya saba yi idan yana cikin jama'a ya zai yi sallah haka idan ya keɓe shi kaɗai ya zai yi sallah haka to wannan shine ne na gaskiya ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan da malam ya kawo wannan fassara sai yake cewa wal khashyatu khulasatul iman shi tsoron Allah kuwa yana samuwa ne sakamakon imani in ba ka da imani ba za ka ji tsoron Allah ba in ka ana cewa wani dan Allah ka bar ka ba in ka yi imani da Allah din sun sa ka ga a wani wuri Allah madaukakin sarki ke cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah wanda kuke gama juna da shi duk abin da bai kai girma a ka bai shi ba a ce wani dan Allah ka bani kaza wani dan Allah kai min kaza dalili ne akan ni na san kana jin tsoron Allah yanzu ka a jahiliya lokacin da ba su imani da Allah ba idan ka tara wani za ka yi mishi abu sai ka je yana gama ka da lata da uzza yana cewa billata wal uzza yana cewa ina gama ka da lata da uzza kar kai min kaza saboda da su imani to duk lokacin da ka ga mutum yana da tsoron Allah ko wannan tsoron Allah ya biyo bayan imani ne da da Allah shi ko imani da Allah ba a samun shi sai malam ya ce wal ilm sai da ilimi sai ka san Allah in baka san Allah ba za ka imani da shi ba in baka imani da shi ba ba za ka ji tsoron shi ba don haka matakin farko jama'a kowa ya kokari ya san Allah mataki na biyu sai ka yarda da shi to mataki na uku shine sai ka ji tsoron shi ko kun fahimta jama'a idan har baka gane matsayin wannan dattijan da ka tashi kake ganin shi tare da jatumar ka ba in baka san waye shi ba ba za ka ba shi darajar da ta kamata ka ba shi ba sakamakon haka ba za ka ji tsoron shi ba amma wannan dattijo da ka tashi ka gan shi tare da jatumarka abu na farko in ka san cewa shi ne mahaifinka abu na biyu da zai biyo bayan shi ne ne sai ka yi imani da girmama shi to abu na uku kuma sai girmamawar to don haka matakin farko kowa ya san Allah to kuma shi Allah ba a sanin shi da takalidanci da gadon gargajiya saboda na tashi na ga gidan da musulmi ne wannan bai isar mini ba domin dan na tashi na ga cewa babana profesa ne ba kawai sai in girgiza kaina ba ni ma sai in ga digiri a kaina ko zai yi don haka dan kadai iyaye na musulmi ne wannan sanin su da Allah bai isar mini ba ni ma sai na tashi na sani misali jama'a yadda aka taru ana cin abinci saboda tsadar farin ciki in kai baka ci ba za ka samu ƙoshin da sauran suka samu ba za ka samu ba ko da kai ne ango a wurin walima idan kun san wannan jama'a to ba a sanin Allah da gargajiya babanka malami ne to kai ma kai kokari ka san Allah babanka annabi ne to kai ma kai kokari ka san Allah waɗannan abubuwan ba su daga cikin abubuwan da ake gado haka wajibi ne ka san Allah kai imani da shi ka ji tsoron shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce إنما يخشى الله من عباده العلماء masana Allah su kaɗai ne daga cikin bayan Allah ke jin tsoron Allah wasu malamai ko da suka zo za su fassara wannan wurin cewa suka yi yu'minuna bil ghaibi kama yu'minuna bis shahada wannan aya da Allah yake kururuta mu'minai yana kururuta su ne da cewa sun yi imani da gaibi abinda ba su gani ba kamar yadda suka yi imani da abin da suka gani mummuni na gaskiya kenan misali ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to kai sahabi ne to amma ka taba ganin annabi isa a'a ka taba ganin annabi isa a'a to kamar yadda ka ga annabi muhammad a matsayin ka na sahabi kai imani da shi to kuma wajibi ne kai imani da annabi isa da isa da nuhu to sai zama imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zama al-imani bi shahada kenan ka yi imani da abin da ka gani to imani da annabi Musa fa ya zama al'imani bil ghaib to yanzu da ni da kai da wance da siyama da muke rayuwa a wannan zamani da mu taba ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mun yi imani da shi ko haka abin yake to wannan shine imani bil ghaib kai imani da gaibi baka ji ba baka gani ba amma qur'ani ya faɗa sai ka ce ka yarda ina fatar an gane walaisu kama kala ta'ala anil munafiqina mu'minai ba kamar yadda Allah ya siffanta munafiqai suke ba mu'minai suna imani da abin da suka gani da wanda ba su gani ba shi yasa annabi na zaune da shi da Aisha yake ce ga Jibril ya zo ya ce in gaishe ki sai ta ce to ina amsa ka ce ni ma ina gaishe shi ga Jibrilin a baki fa ba ta daina annabi ba irin yadda aka samu matan malamai sun rena su akwai malamin da ya yi wa matan shi fatawa sai su ta kyalkyala dariya ta ce zai ka ce wani malamin arziki yanzu kai ne ka ce kaza wai ba a cikin malamin ba wai sai ka ce wani malamin arziki ma'ana wannan abin da ya faɗi ba a ce ta gani za ta iya ƙaryatawa amma da ba ta gani ba sai da ta ƙaryata shi saboda mai saboda ba ta imanin shi malami ba ne ba ta yarda da ilimin shi ba amma aisha ta yi imani da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan aisha mumina ce dangane da gaibi suna ɗaki ɗaya ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga jibril ya zo ya ce in gaishe ki madadin ta ce ina yake yake a gashi nan yana magana ta ce a kayya muna mini manan gani ko ya ce gashi ya zo amin a'a sai ta ce ina ansawa bayan haka ni ma ka ce ina gaishe shi to imani da gaibi kenan ko kun fahimta jama'a to su waɗannan mu'mine haka suke ba kamar yadda Allah ya faɗi game da munafikai ba dangane da munafikai Allah ce waye wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da mu'mine sai su ce mu ma fa mun yadda wa idza khalau ila shayatinihim idan suka cece tare da waɗanda suke shirɗanin da ke ɓatar da su qalu inna ma'akum sai su ce muna tare da ku to yanzu muna tare da ku su waɗannan kafirai ne ba su yi imani ba ma'ana abin da suke cewa muna tare da ku akan kafirci inna ma nahnu mustahzi'una mu masu izgilanci ne gare su da muke ce musu mun yi imani kaga ashe wancan imani da suke cewa sun yi da fatan baki amma ba su yi imani da zuci ba don haka sai suka ce kalmomin da kuka ji muna faɗa musu to muna faɗa musu ne gatse ne ruɗarsu muke abinda a yau ake kira siyasa kana tare da abokinka sai ka je yana yin ƙarya in ka ce a wane ya nufi kana faɗin ka ba sai ce a siyasa muke mai in ka ce a to shi kenan ma'ana ne ce siyasa kenan ƙarya yaudara ruɗi haka aka fassara ta kuskure ne siyasa ma'ana shugabanci na adalci shine siyasa kana banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum haka annabi ya faɗi a cikin hadisin bukhari yace banu isra'ila annabawan su ne ke musu siyasa alfazazi da ke wa annabi yaƙe a cikin ishiriniya yace wa fasa bidakal khalqa liman wa shiddatan haka annabi ya shugabanci mutane wani lokacin ya tsananta wani lokacin ya sauƙaƙa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga ashe siyasa ba ma'anar ta ƙarya ba ba ma'anar ta yaudara ba amma mu a Najeriya duk wata kalma in ta shigo Najeriya to sai ta ɗauki special ma'ana wadda ta sabawa international dictionary duk wani dictionary to in zo Najeriya kalmomin ya kamata su canza sai a canza su a ce kaza a ce kaza yanzu abin da muke faɗi dangane da munafukai munafukai ba sa imani sai da abin da suka gani don haka a iyakar dalilan da zai sa su imani da Allah da annabi ba su gani ba haka duk maganar da suke cewa Allah suke cewa annabi magana ce ta rubi suke cewa inna ma'akum muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una da kuka ji muna cewa mun yi imani mun yi kaza mun yi kaza izgilanci muke Allahu akbar sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihi Allah yana tunkuɗa musu izgilancin su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna sannan Allah yana ƙara faɗaɗa musu rayuwa suna jin su da lafiya da ƙarfi saboda yabbar su a cikin ɓatarsu suna fagamniya amma in aka haɗu a lahira fa sai ke cewa ula'ikan ladina ishtaraw balala bil huda waɗannan su ne suka karɓi ɓata suka bayar da shiriya don girman Allah mutumin da ya karɓi kalmar shahada a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai samu imani daga asalin shi ba amma sai zama duk da haka yau da baki ne kawai zuciyar ba da gaske ba ce shi ne Allah ya ce sun yi ciniki ne shirya da suka karba sai suka bayar da ita sai aka ba su bata wannan tun da irin wannan kasuwanci wa qala sannan Allah ya ce idza ja'aka almunafiquna idan munafiqai suka zo maka qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullahi mun shaida mun tabbatar mun amince kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai Allah ya ce rabu da su Allah ba ma ya san kai manzon shi wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna to Allah yana shaidawa cewa munafikai makaryata ne to yanzu shaida ya za a dauka shaida Allah sun sun shaida wa manzon Allah cewa shi manzon Allah ne Allah kuma ya shaida wa manzon Allah cewa su makaryata ne Allah ya karyata shaidar su to duk wannan imani irin na munafikai fa ina son ku gane wani irin imani ne imani ne na fatar baki a zuciya zuciyar ta tana cike da kiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa jama'a duk wani sharri da kaga ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka to munafukai ne sanadin shi ko kuma suna da hannu a ciki babu mutanen da suka cutar da manzon Allah irin munafukai domin kafiri al'amarin shi a sarari yake ko kun fahimta jama'a al'amarin kafiri a sarari yake idan ya zo maka za ka amince da shi ba za ka amince da shi ba amma mutum ya zo maka da dogon jeri da rawani da yankakken wando da an yi magana yana mai kyarkata yana kabbara yana salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a yau wannan ita ce hanyar da da dama wasu suka samu kansu da ita suke cin abinci da sunan aikin cid ko sss ko cid a matsayinsu na musulmi idan azumi ya zo har training ake ba su na musamman saboda su rinka bin majalisu da ake tafsiri su rinka bin wuraren da ake sallar tahajjud amma fa a daidai irin wannan lokacin akwai kiristoci suna yin tarurruka suna tara makamai suna faɗin munanan kalmomi ko da an tura kirista mai siffa irin ta mutanen coci idan ya zo sai ce ba wani abu kawai addu'a ma suka ta yi wa ƙasa kun san cewa yau halin da wasu suka samu kansu kenan da haka suke cin abinci da nufin cewa suna aikin gwamnati sun yi wa ƙasa aiki mun taɓa su ce ƙasarsu suke wa aiki shi wancan da aka tura shi coci saboda an ji za su taro akan kaza akan kaza akan kaza duk abin da ake neman aji na munanan maganganu an jiyo amma ni zai sai ya rubuta akasin haka me yasa yana yi wa addinin shi aiki a cikin albashin da ƙasa take biyan shi kai kuma wai kana son ka nuna cewa I pledge to Nigeria my country da kai alkawari ne gaskiya ne wai kai to be honest to be loyal to be faithful to be kaza to be kaza to be kaza din nan wai haka ka manta lokacin da kake tsatsan annabi adam alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya shafa gadon bayan annabi adam ya fito da halittu gaba ɗaya sai ya aje su a tafin shi yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kalu mana ai kulma da ni da kai da wanke da yana dukkan mu muka ce haka abin yake ya Allah kai ne ubangijinmu kai ne mahalicinmu kai za mu bautawa don haka in ka zo duniya aikin farko shi ne aikin Allah duk wani aiki da ya saba aikin Allah ko da ka samu kanka subscribed to it ko da ka yi rijistar kanka ko da an ɗauke ka aikin Allah shi za ka gabatar baka kuma ci amana ba baka kuma yi rubutu ba saboda sayyidina Umar kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta ko kun fahimta jama'a Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta sayyidina Umar ya tara gwamnoni da permanent secretaries da commissioners da board of directors da wani ne wani ne wani ne ya tattara su ya musu jawabi yace ku sani da cewa sallah ta fi muhimmanci fiye da aikin gwamnati amma wa yake faɗin wannan maganar shi ne mr president and commander in chief wannan shugaban duniyar musulunci ne gaba ɗaya shi yake ba da approval shi yake sani shi yake kaza shi yake kaza waɗannan kuɗin da yake bayarwa sai yake yana baka akan albashin aiki ne amma shi aikin ba shi da muhimmanci kamar sallah sallah ta fi muhimmanci fiye da aikin da yake biyan ka albashi don girman Allah wannan ba adalci ne umar yi wa kanshi ba domin ba za a ce adalci yi wa Allah ba don game da Allah in ka so ma ka kafirce ba ka rage shi da komai ba game da Allah in kana mulki ka yi wa Allah kama karya a cikin mulkin ka ka ga cewa ba ka rage shi da komai ba idan sayyidina umar ya bar ma'aikata wani ma'aikacin zai ga cewa ya ɗauko sani a wasu takardu gashi an kira sallah mai Allah ya ce rijalu la tujihi tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa an madha wa an iqamus salah iqamus salah tsayar da sallah dukkan salihai na gari to kasuwanci saye da sayarwa da duk wata harka ba ta hana su ambatan Allah don haka za ka same su ko suna kasuwanci ko suna aikin gwamnati suna ambatan Allah suna karatun Qur'ani suna tasbihi suna wa manzon tsira salati sallallahu alaihi wasallam to idan aka kira sallah kuma fa za ka zo ka ji tafsirin ayan nan a cikin wannan littafin ibnu kafirin yace tinka daga cikin su idan ya daga guduma zai kwada wa karfi sai aka ce Allahu akbar ba zai kwada gudumar ba sai jefar da ita ta dawo shi sai gaba amma yanzu ka ce a bari zan ƙara faɗan ƙasa wannan ayi da ɗan sauran lokaci muna ganin ta da an kira sallah komai ya zama haramu karanta fiƙin sunna ba sai ranar juma'a ba kawai inna na juma'a hukuncin ta fi ƙarfi ne amma in aka kira sallah a zahar duk abin da kake sunan abin haramun in aka kira la'asar duk abin da kake sunan abin haramun idan ciniki ne aka ƙulla shi bai ba ka karanta fiƙin sunna babin ciniki sai da haka musulmi ku gane a ƙarƙashin wannan kenan kada matasa su yi misinterpretation na wannan saƙon namu ne game da aikin SSS, CID, CID, police, ɗan sanda, soja, aikin gwamnati ko makamantan haka ka ce malam ya kashe mana gwiwa kar mu shiga kenan a'a suwana da suwana su uke ciku da su ƙwaƙwanko da ya suke yi ce maka duka ka bi formular su tunda har kai ka zama baka da fasaha sai ka kwaikwaye su ba amma kamata ya a ce kai kana da fasaha da yake su za su kwaikwaye ka shi yasa duk inda za a yi wani gabari yadda za a tura sss musulmi su sanya kayan musulmi su ɗage wando su yi kaza don ku saki jiki da su haka ake tura kiristoci ya taho da bible ɗin shi yana halaliya yana makyarkyata yana rufe ido yana harjaji don a ɗauka mabiyi ne na gaskiya amma ya zo ne ya gani ne za a yi amma a nan a wannan wurin za a ce a tara bindigogi a kashe maka a kashe musulmi a je a kai farmaki kaza a kai kaza a kai kaza saboda ana tsammanin za a faɗi haka aka tura shi amma yanzu ka da rahoton da zai bayar sai ce ai ayyukan fastan nan da yanzu yayi ta wa ƙasa addu'a ne yayi ta bayyana cewa akwai ci gaba a ƙasar rahoton da zai rubuta kenan da haka ba kafin mu fara wa'azi mu ce kada a zaɓi kafiri a lokacin zaɓen guduwa fastoci sun suka fara wa'azi cewa kar a zaɓi musulmi in an zaɓi musulmi za su juya ƙasar nan ta zama amma kaf ɗin najeriya tun daga kudancinta har arewacinta tun daga zaria har kaduna tun daga kaciya har kafancan har zantuwa har kai babu fasto ba reverend father ko kwaya ɗaya da aka tuhuma ko aka yi mai barazana balle a kama shi amma ka je ka ga malaman musulmi guda nawa aka kama musulmi guda nawa aka kama prison yard na kaduna sai da suka rasa inda za su zuba musulmi sai da suka rasa inda za su zuba musulmi musulmi kadai aka kama kafiri ko kwaɗe ba a kama ba kuma har yanzu da muke magana gidan kurkuku na kaduna yana bankane da al'ummar musulmi da aka kama su akan wannan matsalar amma babu fasto ko kwaya daya amma har a jaridu sun rinka fitowa suna maganganu a intanet ko in kuka je debate kuke suna zagin suna tsine muku albarka akan cewa ba za a zaɓi musulmi ba kuma in aka zaɓi musulmi za su tada yaƙi za su tada kaza za su tada kaza duk waɗannan irin maganganu idan yau ka tafi hukumar SSS ta ƙasa ta Abuja ko ta kaduna ko ta sokoto ko ta katsina ba abin da za ka ga rahoto game da abin da wani fasto ya ce amma akwai kasusuwa akwai rubuce-rubuce akwai maganganu malam wani kaza ya ce malam wani kaza ya ce ba kasar nan ina da shi tun 1984 ko 1985 wani babban kafiri a jos ya yi shi paul gindiri ba kasar din nan 60 minutes ne a lokacin baban gida yana tsini musu albarka yana kaza yana kaza yana kaza amma me aka yi mishi ba abin da aka yi mishi a hamta jihar adamawa na 2003 sanda za a yi zaɓe aka samu wani shi ma haka ya biyo baƙaƙen maganganu na tada hankali haka kuma shi kenan ya wuce muka zauna da wata ƙungiya ta matasa musulmi malamai mai suna cit center for islamic thought aka yi rubuce-rubuce duk aka gabatar da gwamnati cewa wannan mutum da ya wa'azi yana kawo barazana da tashin hankali wallahi madadin ya amince shi a kama shi ya yi wa'azin a hon a can mafi nisa daga jimeta a wannan makon kuma sai ga shi na kewaye cocinan jimeta ba abin da aka yi mai magana ta wuce reverend bako 1987 college of education gidan waya kafancan ya zo yi lecture ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zagi alqur'ani haɗin baki ne aka yi wata yarinya musulmi student ce mike ya fi a cikin hall din magana ce aka kashe ta da mali daga nan aka je aka ci gaba da kashe musulmi a cikin garin kafancan amma har yau yan sandan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya ba su iya kama rabban bako ba amma a wannan lokacin rubushin rikicin da ya zo sabon garin zaria sakamakon haka aka kama musulmi sababin haka akwai abokai na guda biyu sakamakon haka suka mutu da isa ɗangiri da amadu shari da kaka bincika a mutu a yan awaki sanadin dalilin mutuwarsu kenan aka kulle su ba inda ba a kewaya da su ba a Najeriya nan ba irin azabar da ba su sha ba a can suka je suka samo cututtukan da suka fito da su wuce wata biyu ba suka mutu amma ina ina wanda yake genesis of the crisis ina wanda ya ja fitinar shi wannan ba a rubuta rahoto a kan shi ba amma kunan naku sun rubuta saboda haka matasan mu abin da muke cewa ku shiga ss ku shiga police ku shiga cid ku shiga cid ku shiga komi ne komi ake shiga ku shiga komi ake shiga ku shiga amma ku san cewa aikin Allah shi ke gaba da aikin kowa ya kar magana mu kenan saboda haka kakka misinterpreting message din ka ce mala ya ce kada a shiga a'a malam cewa yake a shiga a shiga amma in ka shiga aikin Allah za ka yi kuma za ka ga yadda Allah zai kare ka kuma ya za ka ga yadda Allah zai albarkace ka Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'a kun ji wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da malam ya bayyana irin wannan ainihin wato imani na munafikai sai ya ce fa'ala hadha yakunu qawluhu bil ghaib to kenan da Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaib din nan waɗanda suke imani da gaibu sai zama halan kenan ai fi hali kainihim ghaiban an nasi wato waɗanda suke imani da Allah ko kun fahimta a halin suna ɓoye suke yin ayyuka a sirrance suke tsakaninsu da Allah wato fassarori guda biyu ne malam ya kawo ina ta maimaita muku don ku fahimta da kyau fassarar farko allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da abin da yake a ɓoye fassara ta biyu kuma ita ce waɗanda suke da imani da Allah ko da a ɓoye ne ba a jama'a ba ba sa canzawa kuma dukkan fassarorin daidai ne sai malam ya ce wa ammal gaibu dangane da gaibu ɗin nan da ake magana a nan bari mu baiwa bahaushe haƙuri saboda a harshen hausan aka ce gaibu to aikin banza ake nufi to ba wannan magana muke ba nan muna magana ne ta larabci me ake nufi da gaibu a larabci ana nufin abin da yake a ɓoye baka gan shi ba amma kai imani da shi to ma'ana ta shari'a kenan ko kuma imaninka da Allah da kake da shi a zuci ya sa ko da kana ɓoye kana bauta Allah ne ba za ka sauya ibadar ba ba ka riya duk wannan ma'ana daidai ce wa ammal gaibu al-muradu ha huna to dangane da gaibu abin da ake nufi da gaibu a nan abin da ake nufi da gaibu a nan faqad ikhtalafat ibaratu salaf fihi fassarorin da malaman farko suka yi fassarorin sun sha bamban da juna amma sai malam ya ce wa kulluha sahihatu sai dai fassarorin dan sun sha bamban da juna ko dukkan su ingantattu ne tarji'u ila anna jami'a muradu suna komawa zuwa ga kan cewa gaba ɗayan su abin da ake nufi duk ɗaya ne kamar misali sai ka sa wa ɗanka lawal in ka tafi sakwata sai ka gana ce mishi layyalu haka ne ko ba haka ba in ka tafi kano sai ka gana ce mishi lawa sai ka ji a katsina ana cewa lawal haka ne ko ba haka ba in ka tafi wuri a kano sai ka gana cewa auyan duk da ya ne shi ɗin ne ko a haifi ɗaren juma'a sai ka ji an ce mishi ɗan juma wani wurin ɗan jummai wani wurin jele wani wurin jimari duk doraye shi ne duk fassara ɗan da aka haifa ne ranar juma'a haka fassara dangane da gaibu za ka ji malamai wannan mu ce kaza wannan mu ce kaza amma in ka tattara ma'anoni sai ka ga duk sun koma akan abu daya qala abu aliya wani babban malami cikin tabi'ai mai suna malam dan aliya yace malam abu aliya afwan yace yu'minuna bil ghaibi ma'anar masu imani da gaibu kala yace yu'minuna billahi wa mala'ikati sun yadda da Allah da mala'ikun Allah to yadda da Allah kuma ba yadda da Allah kadai ka ce na yadda da Allah ba a'a duk abin da ya shafi Allah da Allah ya faɗi da duk abin da ya shafi manzon Allah ai Allah wanda manzon Allah ya faɗi sai ka yi imani da shi kaga dai na ɗaya Allah ya ce shi ɗaya ne kuma Allah ya kira kanshi as-samad wanda ake nufi da bukata sannan Allah ya ce bai da mata Allah ya ce bai da ɗa Allah ya ce babu irin shi to sa'an nan a cikin hadisi manzo Allah ya ce Allah a sama yake manzo Allah ya ce Allah na sakkowa manzo Allah ya ce Allah yana da hannu ya ce yana da kafa ya ce Allah yana magana ya ce Allah zai zo to duk waɗannan fa suna daga cikin lazumin imani da Allah saboda ana gwagwarmaya da mutane yau in ka samu zuwa wurin karatun bukharin mu matsalar da za mu tashi kenan har ƙarshen azumin nan za mu tattauna ta akan hadisan da manzo Allah ya ce Allah yana sakkowa a ƙarshen dare yana cewa wa zai bauta ni in karɓi bautar wane ne zai roƙi gafara ta in gafarta mishi wa yake da bukata ya faɗa min in rufa mishi asiri kullum Allah yake sauka daga saman bakwai zuwa ta ɗaya yana faɗin haka a yau ana jayayya da musulmi fiye da shekara dubu ɗaya sai su ce a'a ba Allah ne yake sauka ba rahama shi ce take sauka ya ce to ai manzon Allah kuma ya ce Allah yana sauka sannan rahama Allah in ka kayyade masa lokaci sanda ta daina sauka an shiga uku kenan rahama in ka ce rahama ce take sauka kafin wannan lokacin ba ba rahama to wannan iskar da kake shaƙa mai ce ce to in ka ce rahama Allah ce take sauka kai kuskure ba haka annabi ya faɗi ba dole sai kai imani cewa Allah a sama yake sai kai imani cewa Allah yana sauka kamar da annabi ya faɗi saboda haka imani da Allah baya mutum kawai ka ce ka yarda da Allah ana nan yanzu wurin tafsirin nan sai ka ga yaro ya rubo a guje ya ce wani ka zo ka zo da ba an ce ka zo kana ba sai ce mama ta mutu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun amma mama ta mutu ka ce ni ne in sai ka kwala shikenan sai ka tuntsare kai kuma shikenan in ma kai ma ka mutu in ma za a kai ka asibiti sai an sa maka iskar gas sai an sa maka eh, oxygen sai an sa maka eh baka yi imani da Allah ba shi ne ba ka da tawakkali duk wanda ka gani yake da rai ko dama ana jiran ya mutu ne so da haka da zara an ji an ce maka wani ya mutu farka dauka a ni ba ni a ya mutu da gaske dama jira ake ya mutu ko ba haka ba to in har ka yi imani da haka shi ne kana da tawakkali da an ji an ce maka ya mutu shikenan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kanshi shikenan kai amma a ce wani ya mutu ne kai in tsaya ya mutu a a fillahi shakku ba wani abin mamaki ba ma kullu shay'in khaliqun illa wasa komai zai halaka komai zai mutu a cikin hadisi annabi yace wal insu wal jinnu yamutu da aljinnu da mutane suna mutuwa Allah kai ne baka mutuwa har mala'iku har hamalatul arsh waɗanda ke ɗauke da al'arshin Allah har su za su mutu kowa zai mutu Allah ne kawai baya mutuwa kafin sayyidina ali ya ce wa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahamulu yace duk wani da da mace ta haifa ka sa mai ido wata rana ba ga an ɗauko shi akan makara ka sa ido ka gani wata rana ana ɗaukan shi a mota da iya condition a baya baya magana da mutane to wata rana za ga a makara za a ɗauko shi ala alatin hadza a mahmud yace za ga shi a ɗauko shi akan makara me kenan ya mutu zai ba ofis za a je ba ina za a tafi kadari za a tafi mala'iku suna can suna jiran a kawo shi saboda haka idan kun fahimci wannan jama'a imani da Allah ya lazimta maka duk abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki imani da sunayen shi imani da siffofin shi imani da ayyukan shi to yana daga cikin aikin Allah yanzu ina cikin tafsirin nan in ajali na yi Allah ba zai jira a yi addu'a ba saboda akwai wanda ya fi ni ya ninka ni daraja da komai shine zainul abidina jinin manzon Allah ne a jikin shi jikan manzon Allah ne sujuda ne kafin ya ɗago ajali yayi sai ya ɗingire sannan ga annabin Allah Sulaiman ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi sallah yake yi yayi kabbara ya tsaya yana karatu ashe ya mutu kwagirin da yake dogara da shi shine kawai ma ba a gane ashe ya mutu sallah kaga da sai Allah yace bari ba wannan bari a dan tsaya sallama tukuna amma ina Allah ya taɓa jaraba annabin Allah annabi Musa annabi Musa yana son ya daɗe a duniya sai Allah ya bari ya dan jaraba shi lokacin mutuwa bai ba sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa da mala'ikan ya zo sai ya zo da siffar mutum sai ya shigo gidan annabi Musa ba sallama ba iso ba komai annabi Musa yana fitowa ɗaki sai ya ga mutum kawai a tsakar gidan shi yana zuwa sai ya gaya mai mari har ido ɗaya ya faɗi ashe mala'ikan mutuwa ne kawai bayan Allah bai ce komai ba sai ya juya ya fita kuma annabi Musa sai koma yana wasu wasi a'a na bugi mutumin nan bai bada haƙuri ba bai ce ukar da bai rama ba lafiya kuwa can sai ga mala'ika ya sace dawa da siffar shi cewa ka tuna wanda kama rada mai tuni ne ni da ma mala'ikan mutuwa ne Allah ya turo ni wurinka ya ga ba ka san mutuwa da wuri shi ne turo ni wurinka cewa in zo in dan jaraba ka to Allah ya bani da gaske ba ka san mutuwa tun da haka mare ni bayan gudun mafi a haihuwa ne a to a hirar da dare ai ban gane kai bane eh ai ina so ka bani uzuri a ka gogowa ban da ai sai ka fara bayanin kai ne ai ban gane kai bane ai da ka bayyana mun nan kai dade ina ko kun fahimta ce a to Allah da ya ce mun tilda har ba ka son mutuwa in ce maka ka je ka sami soliya ka samu bijiminsa ka dafa ta da tafinka ka baza yatsunka kowane gashi daya shekara dubu sai annabi Musa ya ce to na ji amma kai ma ka je ka ce wa Allah in na gama waɗannan shekarun yanzu ba ba millions ba ne in trillions ne in ma fiye da haka ma ka je duk mathematics ɗinka ka je ka buga shi in duk na gama waɗannan ɗauriya miliyoyin shekaru sai ne ya ce a sai mutuwa yake fal'ana ya rafu don mata zai yanzu inda dai duk an gama ina za a tafi kun innal mautan ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku da ka ji ciwon kai ka je likita ya gada nan hawan jini nan a gada nan wai duk kana kakkaucewa ne a lokaci ne bai ba idan jiza ka ta kare duk wani magani da zai aiki wa shi ne sayyidina ali yake cewa wa kullu bin unsa wa in talat salamatu duk dan adam yadda ka gan shi da lafiya duk yadda ka gan shi da lafiya yake ka sa mai ido yau bai wuce wata uku ko wata hudu ba NTA suka capturing hoton wata mata sai da shata ya taɓa mata waka tana buguwa saboda kyau sai da shata ya bada analysis na komai nata yace gashin ta kamar karar ruwa menene amma da aka nuna ta shekara ta wajen saba'in a uzu billahi kamar an yi haɗarin mota da ita kuma yace kaga duniya kenan shi ne wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga dan kukuye mataccen kare sai ya riko shi yace hazihi dunyaku ba duniyar ku jama'a kare matacce duniya kenan ya ka duniya kenan jin da ake kashe juna ake juyin mulki ake fada ake jijiyar wuya duk ka gama tarawa gaba daya in ka gama tarawa mai zai faru sai ka mutu ولقد جئت بما فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ‘ya'yanka da matanka da gidaje da motoci duk abin da ka tara sai Allah ya ce ba su can ka baro a baya ka zo kai kadai kamar yadda dama kai kadai ka taho sai Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ina masu gadi ina bodyguard ina kaza duk da mu gansu ba Allah kiyaye jama'a karatu ya yi karatu ba kuma wata rahama ta Allah tana ƙara sauka ruwan sama za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah